alhamdulillah to a zauna Allah ya ga kwana musu amin amin Allah ya ƙara lafiya amin amin wannan ana yake kawai yanzu haka da kawai baya bukata don yana kawo shi na kawai na na kwallo ya kullu to yana ji ba ko wanda yana dauka shi ko daga nesa ne ne wannan ba eh za a maimaita ayan kawai sai a na tsaya ala na gode ma na gida shi amin shi an gyara an gyara wannan yayi ni a cikin wannan haka yayi na wani Allah lafiya da sani tana lafiya ya azumi bismillah ana da
ne kuke jira abubuwan da ya sa to mala adam ya ce sun tsaya kaɗan bismillah Assalamu alaikum jama'a. Yau muna biyu ga watan Ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar da na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda zai je ne da sha biyu ga watan Mars shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu Allah ya sake kawo mana da maulanmu Sheikh Muhammad Abdul Ahad Ibrahim Yunus radiyallahu ta'ala anhu yake gabatar mana da tafsiri cikin littafin duniya da tafsir littafin Sheikh Ibrahim Yunus radiyallahu ta'ala Sheikh Islam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمجال العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإمة الشيخ أحدث لنا بهذا المحضر والتعطي من أجل كافرنا بالجمع إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون cikin wannan aya da har yanzu ko zan ce har gobe inda mai tafsirin filiyar tafsir cikin bayanin ne yake cewa karka zama cikin waɗanda suna cewa mumini zunubi baya cuta da shi karka zama kuma cikin wanda za a ce in suka saba mu Allah ko mun kala zarrafi wutan jahannama za su fada to ka ajiye kafafuwan guda biyu daya ka ajiye su matsayin iyaka na abu dayan kuma ka ajiye su a matsayin إياك نستعين إياك نعبد شريعة وإياك نستعين حقيقة sannan daga baya ta ci gaba a kan ijinar siratun mustaqim siratun da zai zama da alaƙar masu zalimi da tsoron bawa ne khairul umuri a wata tura in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda musannaf ibn abi shaybah ya zo da shi da ya kunu su ja karka zama kuma jaruntan zai maka yawa har duk wanda ka gani kamata shi a ce waye wane ai jarumi ne a ba haka aka yi jarunta ba kun san waye jarumi man yamliku nafsahu inda zalimi jarumi shine wanda ya rike kansa ya fetin kansa lokacin da ya fushi an zage shi an ci bai mutunci sannan ya iya ramawa ya karya ya gama da wanda ya yi masa wannan walakanci sai ya yi murmushi kawai ya tafi a zagowa jarumi amma ba matake a duka a yi bol duk wannan ba jarumta ba ne wannan ko za wannan ko za kuna da da raguna da kuma kuraye a daji kai ma ka iya to mai kai sai kai abun da jakuna da zakuna da damusa da kuraye a daji ba su iya ba shi na haƙuri sai ku yi bambanci ina fata kun amfani shi ne khairul umuri أو ضرورة والله تبارك وتعالى انجزيه والله تبارك وتعالى يأمرنا بالعدل معه تبارك وتعالى نفرقه في الله يأمر جومي آدم في تعليمه في الله بقى سوي واني يا آدم في واني آدم في وإنما رأي كل أبنس يموتوا لكن مالا علي يا رفيسو ya ajiye su ya sa su makaranta kada suka girma ya mayar musu da gidajen su da kudin su ka wani yana da abinci ka wani yana da abinci ga matan nan yanda matan nan take wahalar da shi amma yana hakuri da shi yana ba su kefin har yanzu kai wani yana da abinci an gama wannan ko to abinci dai ya yi adalci tare da wanda ya halicci matan da waɗannan marayu ya yi sallah ya yi azumi baya guduwa baya zina baya sata baya menene in an bar wannan duk a yi adalci kamun ka da Allah sannan kai adalci sauran halittar Allah gaba daya ba za a sa maka sunan adali ba sai kai adalci kanin ka da rabbul alamin wal adl ma'ahu an na'budu wahdahu adalci wanda za yi wahala yin shi shi ne mu bauta masu shi kadai wani abu da fara'ida duk abin da Allah ya yi wajen samun cikin farilori wal wajibatu duk mu yi kar mu rage komai sai da mu ƙara shi bauta ma Allah ba ba ya son rasu ba ya son limi sai da a ƙara eh amma ba a rasu ai da da za a bauta ma Allah yadda yake kawai sai a bari wani abu da wajen samun sai mu bar wanda ya mai taroni ai mutum ba zai ma shiga tarikan tijaniya ba mutum ba zai shi'a ba mutum ba zai zama cikin kungiyoyi na addini da da sauransu ba saboda wa'annan kungiyoyi wa'annan tarikan duka gaba daya ba saboda neman kusanci ga Allah bane kawai a'a saboda haka da ba haka ba ai sai ai in ai sallah zahar al-asr maghrib isha da asuba ba ai ai ba ba sai an je ana astaghfirullah astaghfirullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kafin jama'a ba sai an yi ba ai ba wajibi ba ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kafin jama'a ba wajibi ba eh na fata ko san haka to waye daura maka ba Allah ya daura maka ba to ni na yadda in daura maka kaina daga ranar ya zama wajibi a kanka ina fata kun fahimce ni yawa ta za huwa za ka ga wani abu bai wajibi a kanka ba amma in ka daura ma kanka ya zama wajibi ila abadin alamin to shine in ka daura ma kanka zan zama barawo har yawmal qiyama to shi kenan ran ta bin kiyama sai in za a kira ka barayi za a kira ka ba wai wani ba na ciki kai ka wajen ka ma kanka za ka zama haka har ila da ranar tashin kiyama ba Allah yana cewa khalidin ne sai abadan ba mutane aljanna za su dawo cikin aljanna mutane wuta za su dawo cikin wuta ba ai shari'atan a ka'idan shi ai ya kamata duk wanda ya shiga hotel in sha biyu na rana ya yi kudin da ya tare duk wanda ya shiga aljanna ya zauna a cikin aljanna shekaru ya kamata wata rana sallarsa da azuminsa da sadakarsa da aikinsa na kirki duk ladan ya kare me yasa har abada saboda ya yi niyya tun daga nan duniya duk abun da ya yi a nan duniya ya yi niyya zai bi Allah zai bi manzo Allah zai bauta ma Allah kuma zai bi kodu har abada har abadan shi ma Allah ya ce kai ma za ka zauna cikin aljanna ta har abada to aka fi abun kuma shi ma haka ne Allah ya kiyaye mutum zai yi niyya ya yi niyya abu mai kyau inda mal'amalu da inna mal amalu bin niyyati nan duk kawai an fahimce shi mun huta inna mal amalu bin niyyati wallahi tallahi in mutum yayi sallah kamar sallar kun yi sallar asr ko daga tashi za ka yi sallar asr yanzu kake Allah kake Allah na yi niyyar zan yi sallar asar kai haka kai kalli nan kalli nan muna da gayyar bari bari zan yi sallah kar a ce ban yi sallah ba to sallan Allah da zai karba ba to saboda sallan kayi sallah saboda mutane innamal a'malu binniyat wa innama likulli amrin da ya tsaya ilimin amalu su bin ya kuma duk wani mai hankali ya ji amma saboda akwai ma'aukata da wawaye da shirman mu wanda ba sa fahimci komai sai manzo Allah ya kara wa inna ma li kulli amrin ayyar dukan yayi haske wa tarkul ma'asi wal muharramat da barin duk wani sabo da kuma Allah ya haramta Allah ya haramta mana wani abin bainana da kuma mu adalci a kanin mu وبين كل مخلوق وآدم في كان متدك كون مخلوق دول إن ليه الله أكبر بجال الحمد لله wai bai ce mana wai mun adalci da kulli insanin ba a'a mun adalci da duk wani bahaushe duk wani dan zangar a'a makhluqin yake kaga kenan kanwa yana ciki muzuru su kaji su rago su akuya su buntsuru su shanu su su abun nan karangare amma ban da guda biyu bera da sauro su kam tun daga jirgin annabi nuhu dama aka tsaye mu daga can amma kuma komai rashin adalcinka da bera ka gane ko in har ba gidanka yake ba a kwata ka samin ki yana cin mimma razaqahu Allah to ba sai ka kashe shi ba kai mai adalci ka dace domin su ma suna da amfani domin bera da kan gizo da sauro da buzuzu malam buzuzu da malamin duniya gaba daya duk sun taru sun tabbatar da ba saboda su ba kona uku ya yawa a duniya wari sai ya kashe mu dukkan gaba daya saboda duniya ba za a iya zauna a nan saboda wari ba su suke cinye mana ainihin kasanta har muke iya zauna cikin lafiya to in ka dauka magani ko wani abu kai kudin su tana kashe su saboda rashin adalci to ba kai musu adalci ba shi yasa aka ce an na adila bainana wa baina kulli makhluq duk wani halitta gaba daya ba wai da kowane mutum ba ko dan adam wa baina ahlika baina ko baina ahlika ya kamata kai adalci kaninka da mutanen gidanka kar ka nuna ka fi son wani yaro a kan wani kar kana da yara kamar guda uku hudu kullum ka dinga nuna kai ka fi son abdullahi ko ka fi son muhammad ko ka fi son wani wallahi ba zai sha ba shi yaron ba ba zai sha ba kai kuma uba ne wawan uba domin annabawan ma annabawan ma sun nuna wani ɗa kamar sun fi son shi ba su tsira ba ba su sha ba balle kai banza sannan mun adalci bai na kawo bai na auladika wannan ya wuce wa baina jiranika makotanka ma kai adalci a kanin wannan ba katafe ne wannan ba falatini ne wannan dan uwana ba auje to zai yi ma abinda wancan zai maka ba katafe ko ba falatini ko wani wanda ba ba haushe ba ne in ba haushe ne ba falatini ko wanda ba ba falatini ba ne na alhairi da fatan alhairi da zaman lafiya mu mun gani mu ba mun gani mun zauna shekara ishirin da biyar tare da kirista yar katsina kuma pastor ban taba ganin zaman jin daɗi da lamun da aminci wanda muke da wannan pastor ba har ya soya wani gida ya tafi ya bar mu ba mu taba faɗa da shi ba to imagine kai tunani yanzu da ai ba ba kai na faɗi kullum kowa ba eh da ake da wani muke zaune tare da shi kusa kusa ga gida ga gida kullum ana ihu la ilaha illallah la ana ihun nan ana ana baki wata rana wani mutum ya fito daga cikin gari ya zo ya samu ita matan Mrs. Dogo mrs dogo eh mrs dogo ya ka iya zama tare da wa'annan dare da rana suna iyo mrs dogo ce ah ai ba komai na dauka malam cikin dare suna addu'a wai zikiri wanda muka yi wai addu'a muka yi sai ta hanyar to kaga wani kuma a wajen ba addu'a bane rashin aiki ne kawai da kuma shayi ya gari kawai to kaga saboda haka ta'adilu baina kawu baina jilani sawahu kanu kuffaran aw masihina aw ay dinin kanu برغم أن عند دين الإسلام عند الإسلام ولكن تعدل بينهم فقط لكي تجد الإسلام عادلا إن إن الله يأمر بالعدل بينك وبين سائر خلق الله يقول الفضيل ولي بقوم مالي أنا جبت الفضيل أنا شوا لو أحضر الإنسان على كل الخلائق وأساء على دجاجته فلا يعد من المخلوق yake dan adam da zai kyakkyawan hali halaye tare da dukkan halitta gaba da ka amma kaninsa da kaza wata kaza wanda yake cikin gidan ba ta shi da shi to ba za a rubuta maka sunanka cikin wanda suke kyakkyawan hali ba kana girma kowa kana da kowa kana makowa ladabi da biyayya amma kullum in ka shiga cikin gida in ka raka zan sai ka jefe shi ai fiska eh kai a kawai to ka zan ma akwai wanda ya alice su ya bashi kuma numfashi yake akwai wanda ya alice cikin gidan ba ka san waye ba to ka kalli wanda ya alice shi kada kalli ka zan قال صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رأيه dukkanku masu kiwo amma dukkanku ku tabbatar kuma za a tambaye ku abinda kuka kewata ranar tashin kiyama a nan duniya mai gida za a tambaye shi a yanka mata za a tambaye shi mijinta ta kula da shi sannan mai aiki ko ka za a tambaye shi ma'aikatarsa ya yi da su malami za a kalle shi almajiran yayi da su yayi adalci ko mai adalci ba bar imamu ra'ayi ko mutum an ra'ayi shi limami shi ma ra'ayi za a kalle shi ma amma abin da ake nufi a limami kullum shi ne jagora ba na yi ba kowane jagora kawai imamu ko ma dubu ne ko ma kaza dude duyen da yake da jagora shi ne al'imam yau mana da kullu unasin fi imani ba ke yau mana da kullu unasin fi nabi ba a bashi da gima sun kawai sai zaɓen lokaci in an ce ni abu da ake jagora ne an kai na yake tashi a to ka zama jagora wanda baya ki wahala kawai kashe kashe ga aljanna ma ke malam dawo wannan ya ce wai almajiranka ne Allah ya kiyaye ni ba ke hunku ba ne na Allah ya kiyaye ya sa zai wa rayu ne almajiri guda daya sai da almajiri sauran duk almajirin zai da almajiri ha ya kuma almajirin malam jiyan jiya wal mar'atu shi mata fi bai ta dauki a ra'ayin zuwa ya mutu ga ra'ayin ta ita ma mace za a tambaye ta ta kula da mijinta ta yi abin da ya kamata ita ma za ta wal insanu ra'in ala a'ada ita ba magana manzo Allah ya tare sai magana malamai kuma ta ce wai ce wal insanu ra'in ala a'ada ita ba shi dan adam shi ma mai kiwo ne akan gabobinsa guda bakwai menene su al'ainai idanuwan guda biyu wal uzunai da kuma kunnayen guda biyu wal lisan da kuma harshenka wal yadain da kuma hannayen guda biyu wal bakr da kuma cikinka wal farj da kuma gabanka ko farajinka kawai wal qadamain da kuma kafafun guda biyu duk wayannan guda bakwai shi ma ra'ayin wa hum mas'uluna an ra'ayin duk kuma sai an tambaye saboda ran ta kai kiyama in Allah ya kira munafikai da kafirai yana tambaye su ba kun yi kaza kun yi kaza sai ce wallahi ba mu komai ba wallahi ba mu komai ba ya halifuna lakum kuma ya halifuna lakum ha malam ke ba daga mummunan wa ku wallahi rabbina ma kunna wannan rantsuwa ne wai su ba su taba shi shirka ba taba saba ma Allah ba yawwa ya zo ku ce alhamdulillah yawma nafnisu yawma nakhtim a'a abwaji wa tukallimuna aidi azurun ai na riga ku ma kariya kaga Allah zai ce kai kaza kai kaza ki a ban yi ba mala'iku za su ce kai kaza ki da ban yi ba sai Allah ya ce to a rufe mun baki sai mala'iku ko mutum rufe baki sai han sai Allah ya ce hannu ka fadi inda ka taba shiga na shiga wuri kaza na yi kaza kai kafa fada inda ka taba zuwa fada shi ma kafa ya fada ka kai ido gaya mun abun da ka taba kalla wannan ni na ana ka ba abun da na halarta ba abun da nake kaka kalla kuma ka kalla me da me shi ma ya faɗa to shi ne wannan su ma masuluna an rahimu in ma har ba su magana ba to Allah zai sa su magana amma ban da mumini yadda Allah ya sama shi su kam Allah ya riga ya yafe musu kawai ba sai an tsaye da su ana musu kafafon su ko ana yanzu magana ba saboda ya zuru da jannata bi ghairi بغير الكتاب الله يسلمك وليس العدل كما ذكرنا لكم آنفا إعطاء المنافع وترك الإزاء sai ya ce ba wai adalci shi ne kawai kamar yadda muka ambato tazu a dinga ba da amfani duk inda aka ce ka ba da dubu goma a bawa ne dubu biyar a gawa ne wane ka ba ki kaza wane ba ki kaza shugaban kasa ko gwamna ko sarki an ba kowa hakkinsa in ji shehu yake wannan kawai ba shi ku kuma a bar cutar da halittar Allah wai wannan kawai ba shi ne adalci ba a haza la yakfi in ce wannan kawai bai isa ba la budda min wani kulli shay'in bi mahalli dole ne komai a ajiye inda ya kamata a ajiye shaƙi kowa a ba shi a kansa in sarki ya shigo ka tashi ka gaje shi in gwamna ya shigo ka tashi ka gaje shi kanka ce kanina ne ai dan uwan babana ne ya haife ka wanda dan uwan babanka ya haifa ba wannan bane wannan yanzu gwamna ne wanda kanin mamaka ya haifa ba wannan bane yanzu wannan sarki ne to ya kamata mu wannan adalci ko ka girme shi ma yanzu shi ne babba ka gane ko to wannan shi ne ya kamata a yi adalci a gane kuma wannan a asa kowa a ba shi akai mutane ma ko baka ba kowa saboda hakinsa ma ka ba kowa hakinsa saboda kai ma a ba ka hakinsa almajirin ma ya kamata su ma su ba malam hakinsa almajirai ba duk wanda ya shigo ka gane ko da ya shigo abokinka wani abu na daban wandayan abokinka shi ma musulmi ne amma wani bangare yake daban ka gane ko da wani abokinka wanda bakonka ne ya zo da babanka ya zo je salamu alaikum ka tashi ka gaida babanka su abokinanka suna kallon kana gaida babanka suna tsaye suna zaune ka tafi sai wani abu kai a wannan shine baban ka to wannan abokin ba abokin bane ka tashi a wurin hukuma majalisa da nan eh mana eh saboda ai gashi nan yana girma ka amma baya girma uban ka duk inda ka zauna kaga shehu ya zo kai masoyin shehu ne kaga kowa ya tashi ya gaida shehu kaga wasu ba su tashi ba su sun gaida shehu ba kar ka sake ma tashi saboda wancan kowai to wannan kayan shehu adalci wancan kuma kayan ubanka adalci
eh kawai duniya haka ne amma kuma in kana kwaɗayi kana ganin kamar kudin shefanin ka hannun wancan yake to ka bi shefanin ka ba ka bar shi ka bi shefanin ka bar babanka in ka za ajiya wanda kake samun gefe ne daga abuja daga kaduna daga ko'ina wanda kake aiki a kankanta ta zo a hajiya san da zuwa san da zuwa hajiya hajiya hajiya an yi lafiya hajiya amma ka ga maman ka ta fito a san salamu alaikum kai abdullahi to mama to menene ha to menene kuma to ni ina son ajiye wallahi mama na gaji wallahi ni amma in ka ga wancan hajiya san da zuwa san da zuwa hajiya san da zuwa hajiya Allah ya tsawon Allah ya
kuma akwai
ainihi na gani mutanen banza wadda kulle shayin bi mahalliki فلذلك يشير قبل عقل إذا جمع الأصلحة والمال والكتب والمساجد ودفع الأصلحة للعلماء والأوائل للأغنياء والكتب والمساجد للأساكر فما عدل تسوي جدو لوكة الذين آياكي ولوكة wanda an tara kayan yaki da bindigogi da iko da karfi duk gaba daya kaf da dukiya da kuma littafai da masallacai ka gane ko to sai aka dauka makamai aka ba malamai ka gane ko malamai ne za su zafi makamai aka dauka dukiya dukiyoyi duk gaba daya da hanyoyin samun arziki aka mika wa masu kudi a yi tun da ko Allah ya ba kudi duk wani hanyar kudi ma kawai na kudi aka dauka littafai da masallacai littafai wayannan da masallacai aka mika masu kudi to shehu ya ce ba a yi adalci ba saboda su dukiya talakawa ya kamata ya ba a taimake su su masu gari makamai sojoji shi ne ya kamata a ba saboda su kare al'umma littattafai malamai ya kamata a ba wannan shi ne an yi adalci gari tariƙar wata wata da kudu shayin bi mahalli hanya ne madaidaici na tsakiya wanda komai an ajiye shi inda ya kamata a ajiye عمل في هذه الآية بثلاث أشياء أمر مسلم سنة الآية أبو قدا أبو ونهى عن ثلاث أشياء كما أتحناه أبو قدا أبو يأمر بالعدل والإحسان أن أمر مسلم العادل للشوكة دعوة دكما زمنشي أن أنامكما ويعني عن الفحشاء والمنكر أن أنامكما الفحشاء معنى زنا da munkari abin mutu cikin addini ko shari'a walbahi da kuma zalunci an umarce mu uku an hana mu fi halin aya cikin wannan ayar da ce jumi'a ilmul awwalina wal akhirin dukkan ilimin mutanen farko da karshe duk gaba da kaf ya ya hadu ya kunshe gaba da kaf cikin wannan aya guda daya إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلهذا تشيو يشي سبب عتا لزم الخطباء تلاوتها سبب عتا malamai masu hutuba ba wai hutuban juma'a ba malamai masu hutuba hutuba in an faɗi kawai duk wanda zai tashi tsaye ya ce salamu alaikum ya yi salati ya yi basmala ya yi salati ya kai da manzo Allah ya fara kira zuwa a gidi ne kawai limami ne kuma mai hutuba ne waje Allah lil muttaqina imama manzo Allah ya yi addu'a ya ce Allah ka sa al'umma ta dukkan su su zama limamai saboda ka kowane mutum a nan ma liman ba za ka san wannan ba a zahirance in ka shiga mota za ka tafi abuja yanzu ko kano mota ya tsaya za a yi sallah ai za a kai kawai wanda ya fi dan haske yana kama da malam malam haka ki bismillah ba ya zama liman ba to ba lima a gare su ba amma hanyar kano ya zama lima saboda haka kowa ma a nan liman ne har wancan ma kai daga wannan liman ne magani wannan na bayansa wancan ga shi nan wani fari a wancan wancan daga sama yawa kaga wannan ma liman ne ko zai zama neman gobe Allah ya sa saboda haka masu mutuwa duk suka dinga karanta cikin karshen gudun nan kullum kudin yamma juma'atu su wani ranar juma'a za a ga masu mutuwa suna cewa karshe inna la ya mur bila da wani fani wani da kullu wani ya ni fashai wani kalmar bari ya ajibu la amadu sababu litakunu kudbatan jami'a saboda shi hutuban ya zama cikakke in malamin wani wawan malami ne Allah asafullah wani dan malami ne zai kama baka hausa wanda bai iya sosai ba wani kaza kaza yana wani tangal tangal tangal haka ya fadi wannan ya fadi wancan ya je ya kwashe wancan ya kwashe wancan ya yi abin da ya ga dama ya sauka ka gane ko lokacin da zai gama in ya karanta wannan aya to duk kutuban gaba da ya kisa eh wannan kyauta ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai an yi samkar shi kenan an rubuta cikin malamai masu rubuta walau ba lahu la ya kudu na an yatu bi aushu da aushirin ma kwakwam mana tsari aya duk masu rubuta ba komin kushin su da cikin su da narkewar da karewar su da cikin ilimi na hutubai hadisai ayoyi kaza kaza misalai duk abin suka kawo ba za su taba kawo kashi daya cikin goma a kan a wannan ayan ya kunshi inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurbi wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa awwalu man talaha fil khutbati farko wanda ya karanta wannan aya cikin hutuba bayan an gama ai an gama hutuba karanta farko wanda ya fara karanta wannan aya cikin huduba shi ne sarki Umar ibn Abdulaziz shi ya fara karanta wannan aya lamma rufi a la'anu aliyu bil hudbati lokacin da aka dauki ina inuwa akan sayyidina ali sayyidina ali wanda kuka sani sayyidina ali ba sahabi manzo Allah dan uwan manzo Allah turkin manzo Allah wanda maza Allah ya ce kai ne kofar ilimi duniya da lahira ya ce in kuna son ka san kusan wane ne Ali in maza Allah ya in kuna son kusan waye Ali Aliyu shine wanda yanda yake yanzu yanda Ali yake yanzu ba kun ga Aliyu ba yake ka kalli Ali yake kun ganshi ko yanda yake yanzu ranan tajin kiyama haka yake ko ba ba canji ba abin da zai rage mu وهذا هو علي kaga wannan namiji kenan mu wanda shekara goma wanda ya wuce yadda muke ba a kan muke yanzu ba da abubuwa da ba sun canja ba abu da tashin kiyama da tashin hankali wanda yake wanda kaza kaza mene duk ba abun da ya tsina ma aliyu ba abun da zai kara mai ba abun da zai yi aliyu kenan karama Allah wajen to wannan aliyu ita ce shi ne mijin sayyidatu na fatima yar manzo Allah sayyidatu nisa'ul alami wanda shi ne manzo Allah yake yanda nake cikin maza haka kake cikin mata wannan sayyidina ali wanda lokacin da manzo Allah zai daura auren sa da sayyidina sai da suna fatima sai da umar ya nema manzala ya shuru usmanu ya nema manzala ya shuru wasu sahabai sun nema a wurin fatima manzala ya shuru manzo Allah karje yake na daura maka aure da da aliyu fatima ta ce haba ma haba baba haba baba yanzu masu kudin nan da masu alhali da gidaje masu kyau da komai baka daura auren da kowa ba sai wannan matalauci dan saboda saboda ko saboda dan dan wanka ne ni ban gane ba a wannan komai bai da shi sai wannan takobin naji kawai sai manzo Allah ya ce Allah ne ya gaya mu ita Fatima ta ce na yadda da abun da Allah ya gaya mu ta harfi ne wannan aliyu na jin guda ne shi ne wanda bani umayyata bayan abubakar ya bar duniya khalifa umar ya zama khalifa ya bar duniya usman ya zama khalifa ya bar duniya aliyu ya zama khalifa ya bar duniya ko an kashe shi duk abin da ya faru dai daga baya wanda suka karbi mulkin 'ya'yan gidan manzon Allah suka ga kaman gidan ba za ba za su yadda ba ka san shi balarabe ba abin da yake damun su banda kaka balarabe ba kakanka da kakana suka shigo kaduna tare kakanka ya zama sarkin zazzau kakana ya zama sarkin jama'a saboda haka mu ji ko muna nan ba za mu yadda ku fi mu har abada wannan shi ke damun larabawa asali saboda su kuma sun ce ba za su yadda ba suka kashe hakan a kan gufa a kan wata mata mata wanda ta ba sirna hasan guba ya ci ya yi rashin lafiya ya mutu a kan in ya mutu zan aure shi wani kisa ne mai yawa saboda ba shi ne abin nan ba amma suna son kawai suka girma na ali kawai sai mutum ya ce zan ba su dinari zan ajiye ka a jikin abin aunawa in ta zuba zinari sai ya sai ya rinjaya sai ya mai haka ai Allah bai saura ai ka ce za ka aure na ke wanda ya kashe dan manzo Allah ni dan banza in aure shi na ina ba nan ba in ji euro ina ba zai yi ba wannan sai ali shi ne aka zauna cikin mimbarin manzan Allah a nan madina ana tsine masa in an gama sallar juma shekara cikin shekara cikin sai a cikin kullum ya sallar juma sai an tsine masa na ali me ya faru wa yake wa yake cikin mutum na duniya a duniyan ma duka babu ba za a ce ɗan kaza ko ɗan kaza ko ɗan kaza ba babu mai cikin mutum na duniya kowa ya ban sai har an manta ma wannan ma an faɗi ne kawai saboda ka nuna maka shekara birnin ila salihin wani mutum ya kai kara wajen wani mutumin kirki fara da sai yake masa Allah ya ta kallamu da biyu da suri mutane suna yin magana mummuna magana a kai ba yuriduna an yi su doyarki suna son su ba ta sunana fa qala lahu sai wannan misali da mutum kidi yake masa yake ma wanda ya kawo kara la yaqdiru ahadan an yusra ala ahadin ba wanda ya risa ya ba ta sunan wani sai shi mai sunan shi zai ba ta sunan duk wanda ka san shi ake yana zuwa gidan karuwai an ganka a wurin eh an ganka a wurin kawai eh wallahi ni na na shiga akwai wani abokina nake nema na dan kamar ya shiga wurin nema na shiga to kai ka jawo kanka hausawa ma sun ce na shiga ban dauka ba ba ya fi jini ko ni barawa na kama na ban dauka ba zai sa kari ko ma ta nemi ne sai na kama kun gane ku saboda haka zan baka labari sai na ali karamallahu wajahu wanda kun san dalilin karamallahu wajahu abubakar ba an ce radiyallahu anhu ba umar radiyallahu anhu usman radiyallahu anhu shi ba ana ce radiyallahu anhu sai karamallahu wajahu sun abin da yasa shi ne kadai cikin sahabbai wanda tun da aka haife shi har musulunci ya zo ya shiga musulunci bai taba sun da dama gunki ba shi ne karrama Allah wajen akarama kallahu sai na aliki kadai shi ne akarama kallahu duk wani akarama kallahu ma karya yi ma zadahu zalika illa ihtirama duk wannan abu ba abin da ya kara ma sayyidina ali sai dai a kara gina ma shi fi kudu jami'il mu'minina nan ma ya zarge ni yace jami'il mu'minina bai ce jami'il muslimina ba ya kudu jami'il mu'minina ba abin da ya kara ma sayyidina ali sai kara gina ma shi ma a zuciyar dukkan mutane akwai wasu mutane a najeriya a nan kaduna ba nan kaduna eh da wasu garin ruwa akwai wasu malamai a duniya wanda nan gari ba abun da inda aka ji jajin a duniya malamai wanda kun san su ma a nan kaduna an zazzage su in ka faɗi sunan zama a harare ka kalle ka an zage su shekara talatin wanda yanzu yanzu ba duk inda aka gan shi ba yanzu girma kuma kun san su saboda haka wani yana zage ni wani yana zage ni kai dai abun da aka yi zagen ka saboda shi kai ko kai har kar a ganka a kai ba wai na shiga ban dauka ba فلما تولى عمر بن عزيز أزال هذه اللعنة من القدر وجعل محلها هذه الآية لو كتند عمر بن عبد العزيز لما ترك المسلمين فيتنجى وانا أبوه فيداود آية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فجرت وعلوا مجرد هل ينكما حتى في القيامة إجمالا بحوثي هل قولي نعم نعيدا من كان بحوثي كلام وي هل قولي يا زن قولي لا أما دي مبالغة kama ce ai wani ya riga malam masallacin ai ana so kudu hadu bai riga malam masallacin kafin malam har gobe za a ci gaba da kira masu ibn ali kuma a duniya saboda ya ce shaka Allah ya bama barka وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقرأ سورة القاف والقرآن المجيد كما قال الله صلى الله عليه وسلم al'adansa cikin kunnansa in ya yi hudu ba ya gama zai ce bismillah ya mara in qaf wal qur'anil majid bal ajibu an ja'a munzir minhum a wannan aya sura zai karanta yayi nisa ko ya karanta duk gaba daya shi manzo Allah bai san inna la ya'muru bil adli wal ihsan cikin hudu ba qaf yake karantawa kuna ji ko aha me yasa shi hutuban yana son kowane hutuba ya kasance yana daidai da mutanen zamani akwai lokacin da ana hutuba ka gane ko ku daina shiga ayyuan nas ayyuan nas ku daina shiga gonar mutane kuna satan gero da masara ayyuan nas ayyuan nas ku dinga ku daina satan jakunan mutane kuna dauka da dawaki ayyuan nas za a zauna shekaru ana irin wannan husuma saboda shi na zamanin yanzu kuma ayyuhan nas ku daina sace ATM kuna kuna karban kudin mutane ayyuhan nas ku daina sacin POS ku je kuna daukan kudin mutane a banki ba su sani ba ayyuhan nas ku daina flowing TikTok da daddare ba kowa kuna kallon mata tsarara domin kun ga kaman ba wanda yake ganin kun manta wanda ya halice ku yana kallon ku ba ayyuhan nas saboda wannan shine wannan da maganar jero da satan jaki da wannan wancan zamani ne ka san ko mara yaya wa kana abubakar idza khataba yaqra'u idza samaa'u al-fatah sayyidina abubakar in ya gudu ba juma'a ya gama bismillahir rahmanir rahim idza samaa'u al-fatah yake karantawa sai ina umar radiyallahu anhu kuma in ya hudba ya gama bismillahir rahmanir rahim idan shamsu kuwira wa idan nujumu qadara karanci kanin qaf wal qur'an al majid da kanin idan sama'un fatara na abubakar da kanin idan shamsu kuwira billahi wallahi in mutum yana da hankali ya san san ilimi kadan in yi tunani kawai ya san ayoyi ma yana kama da masu shi kadan sani eh ma wallahi eh saboda duk dan bol ba an gama abun nan ba an gama tafsiri ba an gama ba an tashi an koma gida ana jiran a sha ruwa za a dan zauna dan kadan ana jiran nan da nan za a gane kowa wani yana nan yanzu zai ce akwai champion league sati mai zuwa ronaldo ya dawo daga saudi ya koma england ka haka hiran suka yi ka tsara da kai kaji amma za a ga wasu suna cewa kai wannan zunubin zunubin ba sauka ba wallahi wannan zunubin kaza kafin kaza kaza akwai wasu suna can kafin a sharuwa kai za a ga suna cewa wallahi kudin shinkafa daga dubu talatin sai kuma dubu talatin ka amma wannan ba kauna ba saboda dubu shinkafa ne da mutane in ka saurara musu kai ka saurara ka zauna kai ka natsu kawai za ka iya gane kowa ba ka da ka tambaye wani minin al'umma ba shi da kansa ya bude ba su yace haka ne kawai sai na usman kuma radiyallahu anhu shi yana kanta wa yastaftunaka fi nisa'i shi wannan ayan yake yake karantawa kuma ya kama da haka saboda babban mutum ne mai kudi kudinsa babu iyaka mata suna zuwa zaurawa yan mata samari tsofofi dukkan su gaba daya yana tafi babana ya mutu mamana ya mutu wallahi babana ya je yaki bai dawo ba an kashe shi babana ya je yaki amma ya je bai dawo ba sai ya mutu ko bai mutu ba ungo ungo ungo ungo shi yasa da ya karanta wannan aya wayan sabu na kafin nisa'i an san ya kyankyana saboda aikin da yake yi kenan wa aliyu babu madinatul ilmi laysa laysa bani ghalib kun san laysa ba laysa ba laysa a ce la bid'a laysa lam ya ta ta wanda yake biyu guda uku nan isa isa qaltu isa qaltu wannan tsadin shi ne laifi laifi shi ne zaki laifi bane ghalib zakin bane ghalib wanda shi ne dangin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda an haife shi yana yaro jinjiri ba an kwanta da shi a gado sai na ne maman ke ce bari in gudu in wanka sannan in dauko ruwa in zo in addu'a in fara ba yaron ya sha ya zo kawai sai a je wata macijiya ko gogowa ta fito ta zo tana son da jikin sai na aliyu ya yi fada da shi ya yi mai duka har ya kashe wannan kububuwan macijin ya fadi a kasa maman ya zo ya ga macijin a kasa ya kalla ya ga jinjirin shi ya kashe macijin ya ce ni a sai ban haihu yaron ba da kina haifa eh wannan shine ali wanda ake zagi ha ake tsinewa shi kuma in ya hudba ya gama bismillahir rahmanir rahim kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wala antum a'abiduna ma a'budu ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبدوا لكم دينكم ولي دين كما إن تقل آية سورة يا كما دا علي والله تو بل لن تعرف cikin ƴaƴan shin wannan suka gani duka yana yin biyuwa ne to ya kamata wanda ku kai su mana la ilaha illallah la ilaha za ka yi kowa yana aiki yana kama da aikin ina fatan kun gane sai aka kudu ne kullum yan guru ila ma yana su da hada zamani kowane daya a cikin su yana kama yana hutuban abin da yake muna abin da yake zamanin abin da yake munafik da zamanin kawai shi shi da shi da shi da shi za a yi hudu ba wa haza huwa alladhi yata'ayyanu 'ala al-khatib wannan shine ya dace da mai hudu ba limamai da irin suna yi da malam tijani har da ma shekbai fa yahdubu bi zalika abun da yake daidai da zamanin sa ma yawa da halu zamani yahdubu ala zalika kawai laula zalika sai shehu yake da ba saboda haka ba lattafaina kulluna bi khutbati rabbina da dukkan mu sai mun wadatu kawai da hudubar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh hudubar manzan Allah wancan ba zai wadatar da mu ba ku za mu leka hudubar nan na farko ya wadatu da manzan Allah amma na biyu dole mu ma mu dan karkace mu dinga cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allah ka kara mana san manzo Allah Allah Allah kara manzo Allah hakki Allah ka kara manzo Allah girma da dauka a gaban annabawa ran da kiyama kaza kaza kaza kaza in wa'innan da girmamawa da dafa manzo Allah ya yi ai bai yi ba to mu ne za mu kullum farko mu ba man da Allah da Allah wannan hudbar na biyu ya zama namu saboda ko wanda zai yi wa mu zamanin na wannan zamanin namu ba abun da zai cece mu ya taimake mu in ba a girmama manzo Allah ba da kuma salati da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ويتعين كذلك أن أن تكون الخطبة الثانية بالتحديد ya wajabta kuma hutuba na biyu ya kasance an yi ta a kan abin nan alhaku ma'ana yawa tsawatarwa da kuma nuna mutane muhimmanci a salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam saboda ba wajibi ba ne ka gane ko an ce wanda ya dama ka yi to ka gane ko mu kuma mu muka ce ko ba mu ga dama ba ya mu ya zama wajibi mun dauka wajibi a wajen sai ya zama wajibi a kanmu to ya kamata hutuba na biyu a dinga nuna ma mutane girman manzon Allah saboda in baka ga girman manzon Allah ba ban san yadda za a yi ba ka ga girman abun da ya kawo maka. Wallahi, baya yiwa ba zai da wani zama da Allah bai kana son ka girma abin da ya baka ƙarya ne eh ba zai yi ba duk abin da maza Allah ya kawo maka ba za ka girma shi ba sai ka girma ma shi shi maza Allah wanda ya kawo wannan sakon saboda shi Allah ma da kansa ma ya girma shi balle ma bawa sarki ya girma shi balle bawa وكذلك جرت هذه العادة من الخطباء وأن دك بلوكتكما دك ما تخطب الدنيا دك باتها ما بيون إن لا يعلم بالعدد في بيت كرم العدل مع الله عادل في شيء ويا داور أيام عادل في شيء كي عادل في تعالى الله وما أن نفسك كي عادل في تعالى كنك كي كيما كيما كنك عادل في باوي mutane uwa sai ta cewa wai wani yana da adalci ba kai ma kanka adalci in kai ma kaka jira an tafi kiyama kuma kana jiran abu ya ga adalcin da ke yi tare da halitta kai kuma ba kai ma kanka adalci ba inna allaha khalaqa al-ihsana shi allah tabaraka wa ta'ala ya halicci al-ihsana في كل شيء كل شيء عمله تحرى حتى تأتي بإخوانه شيء شوكا لكما لا دا كو حديثة هنا كو كالك أجي أجي كما كان باج أجي كان باج أبو شاء والله إن يا روبو لكان ya rike sanda ko wuka zai saka maka sai kaga karan ya juya ya fada wannan ya yi ataka da saboda yana son ya cuci wanda yake ba shi abinci da sha to kare kenan eh balle ma dan adam fasarahu bima la mazid alayhi sai ya fasara wannan ihsan in ji wanda ba abun da za a kara akan wannan ihsan shine ne an ta'budu Allah ka annaka tarahu الإحسان أن يكون العبد يراقب الله في إحساني شيني باوا يكفن جي ينا تاريد الله تبارك وتعالى هو لوكتي حتى يشاهده حر يدع الله أو يشاهد أن الله مستمع على كل شيء إن بيد الله با يتبت في إيماني الله ينا كلن دك أبن بيدي أي كتاوى دك بعد يا ومشاهدة الله تبارك وتعالى شيء قال الله إن شيء ليست هي الرؤية بالبصر باوي wannan ido mai nama da gishiri da ruwa ba shi yake ganin Allah ba la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur alquran ya ce zuciya ido ba shi yake makantawa ba zuciya ita ce take makantawa in ma har ido za a ce wane makaho mu mai muke cewa ba muna cewa ido na baya gani ba to ka je asibiti in ka je asibiti shi likita ba zai ce ido na baya gani ba likita in ya zuba ya zuba zai ce akwai wani ciwo akwai wani infection kai ka ce ido ya maka shi likita ya ce infection babban likita kuma a ingila shi ma ya faɗi wani abu daban kaga sunan da ka fada da sunan likitan kaduna ya fada da sunan wani mutane ingila su fada duk daban ne shi kuma Allah da mutane suka ce ido ne yake makanta sai ce a'a zuciya ne yake makanta saboda zuciya shi ne wanda yake gani wallahi tallahi wani lokacin da zai zo na ka ka zo ga wani kai haka kai haka kai haka kai malam ba ka gani ba ba kallon ka yake ba to me yasa bai ganka ba saboda zuciyan ba nan yake kallon ba اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وقبل ما شرعنا من قبل الأقوال الآمين إلى صلاة المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم العظيم سبحان ربك رب الجماعة والسلام على المرسلين الحمد لله رب
Thank you. kaga aiki ko kaga wannan baki ɗaya ban nan na shi